بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اقضي لنا بهذا المحضر فلتضعفي بنظرة تأتي لنا بالظفر
حرف الظال نعم
ذليل حقير آخذا حبكم جزاء مستقيسا هزو من قبله حذا فأنت أبو العدوى بمصرف مرحتي من العبد برحم الحقير السنا خزا تلوت صناء الحق جل جلاله عليك فما يمني المساطئ بعد ذا تقبل فلا برهام أصل أباءه فإنك ميداء تزن ولا أذى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة أرى الماهي لذا العبد منكذا عليه صلاة الله ثم سلامه يكون حوى الماهي مدى الدار لجزا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب أرى الكل تهبذا حرف الزال عرف جدا الشيخ يشي مم. ذليل حقير آخذا حبكم جزاء yaro shehu ya ce an yi hadafin mota da ko ni dalilin kaskantacce ne حقير kuma ni wulakantacce ne آخذا حبكم جزاء amma ni mai rukon soyayya ku ita ce abincin rayuwa ta saboda haka kaga babu kaskanci kenan Mm.
أتى مستغيثا ya adam kasancewarsa kuma ya zo yana mai neman taimako gare ka خذوا من قبله حذا yana mai daurantaka daurantakan nan ta wanda suka gabace shi wajen ainihin neman istigasa da manzo Allah صلى الله عليه ina وسلم koyi da waɗanda suka gabace ni hazawa ban haza tun da kan sabon annabi صلى الله عليه وسلم.
wajen tawassuli da fana'i da kuma kokarin kamun kafa da neman farala daga manzon Allah na'am
فأنت أبا الأزواج فأنت أبا الأزواج أنت شيء مم.
فأنت يا رسول الله كي أبو الأزواج uban uba kai ne uban masu baiwa to ya hazafi anta kai ya rasulullahi ya abal azwaji ya uban masu baiwa duka مصرف مدحتي kai ne wato ma sarrafar ma yama yabona nan ne yabona duk gararka nake zubawa
من العبد برهام الحقير yace wato daga bawa wulaƙantashe shi ne barhama الثناء خذا riki a sana yabo daga bawa barhama ya karba مم. تلوت ثناء الحق جل ni جلاله ko iman na karanta wato ainihin eh, wato yabon ubangiji Allah mai girma da ɗaukaka da ya yi gare ka a cikin alƙur'ani فما يبدي المصائب بعد ذا me zai mawa- masu kaifin fasaha da balaga babu suna wadatarwa cikin yabonka ba da za bayan wannan na yabon Allah da ka yi don alkur'ani duka yabon Allah ne da manzon Allah tab ayar da ka gane ka ji yaban shi ne wacce ba ba ka gane ba yaban ne eh imamul kasqalani ya faɗa mawahibul laduniya ko cewa babu wata aya ba wata sura ko wata aya ko wata kalma da ta wofinta alqur'ani daga wurin yaban manzo Allah ma khalat suratun wala ayatun wala kalimatun wala harfun an madahi rasul sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya yabe shi ya yabe shi duka a cikin alkur'ani ayoyi da yawa wa innaka la ala khuluqin azim wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda laqad ja'akum rasulun min anfusikum ga shi nan dai ayoyi Allah kakaf suke da yabo ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duka manzon Allah ne na'am عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo ثم سلامه Allah sannan gaisuwarsa صلاة على الماهي salatin da albarkacinta ne nake ganin mai share kafirci annabi Muhammadu إذا العبد Mugidan منقذا mai tsamowa ne Mizal Abdu da wannan bawa shi ke tsamo ne daga barin dukkanin halakoki alaihi salatu lahi Salatin Allah ya tabbata da manzo Allah.
wa salamu Sannan gaisuwarsa.
yakunu hawan mahi Shehu lilbida shehu ya ce soyayyar mai share kafirci yana kasancewa gidan abincin rayuwa mai daɗi li a gare ni.
madan dahara Mutuƙar zamani.
alaihi salatu lahi Salatin Allah ya tabbata da manzo Allah.
kuma salamu Sannan gaisuwarsa.
wa alihi da alaye wa da ashabihi sahabbai na manzo Allah aran kulla tihbiza ni ina ganin kowanne daga cikin alu da sabu babban bijimi ne babban malami ne masana Allah Harfin radiyallahu anhum
kafin ra'i na'am أمين ذكر خلق أمين ذكر خير الخلق ومنير سما لك شوق لا حين تسير محمد مختار إله سفيه ومن عنده قد جاء وهو بشير محمد محمود المقام منبأ وآدم دين والبشير نذير كلام قديم ليس حرفا وإنه لوحي وبعض العالمين مشير ولا اسم ولا فعل فرق كلامه عن السمع والتعبير ووعظه بل محمدا مستقبلا كان لم يكن يدارك وهي الغير وهو خبير تلقى وخير الحب وهو مبين بنى قبة الإسلام وهي قصور فكسر أصناما بفتح ودمنا إلى هزه جزما وتم سرور فقسم برفع خصه ببناية وآب محفوظ وذاك تدور تعرف فيه الحق وهو منكر وهو مبتدأ منه وهو أهير وأطباؤه أعلام أشخاص الجلدة وما ما تراني فالرسول ضمير فإني به الموصول وإشارتي به وإليه فالمشير منير هو القائل المرفوع بالذم نائبا عن الحرة العلياء وهو جدير وقد تم فعل المصطفى وناصر النبي لكل الأنبياء سفير هو الحسن وجه الجميل صفاته لقد خجلت إن زادها بدور وهمته سلسلته وحبه ثقيل متاها كالنداها ظهور وقد شغلها بزمان إلهي فلازمه طول الزمان حضور فإيثاره والحزن فيه تنازعا وسبحان ما منا عليه قدير na'am حرف الراء ala qur'an
أمين ذكر خير الخلق وحو منير aice a shin samalaka shauƙo shauƙi ya ɗaukaka ne da kai ya kai abokin magana ta min zikir khairul halki daga sababin ambaton fiyayyen halitta annabi muhammadu وحو منير shi kuma annabi muhammadu mai haske ne لا تحين تسير lokacin da lata take tafiya take kaucewa sai Allah alwahid al-qaharu sannan ko shauki na manzo Allah yake ɗaukaka gare ka saboda shi mai haske ne
محمد مختار الإله shine annabi Muhammadu abin zaɓin Allah abin zaɓin bayansa صفيه kuma shi tsarkakakken Allah ne ومن عنده قد جاء Lo- ya zo ne daga gurin Ubangiji Allah ya aiko shi وهو بشير shi kuma manzo yana mai bishara da aljanna ga masu bin Allah محمد annabi Muhammadu محمود المقام abin yaban mukami ne منفق abin ba wa labari ma gaba ne sallallahu alaihi wasallama وآدم دين tun a lokacin da ya zama abin ba wa labari da annabta tun a lokacin annabi Adamu yana laka والبشير shi ko bashiru a lokacin نذير yana mai gargadi Allah ya aiko shi tuni tun babu Adamu yana bishara da alheri yana kuma gargadi da ainihin masu sabon Allah da kuma gabuwa da azabar Allah
salatun qadimun shi ko aiken na Allah gare shi alƙur'ani zance ne ƙadimi laysa harfan ba harafi ba ne magana Allah wa innahu lawahyun hakika shi wahayi ne ma lil alamin mushir makagen halitta shine Allah mahalicci yana mai nuni zuwa wannan wahayi nasa ga manzo Allah wala ismun ba ismi bane wala fi'lun ba aiki bane zancen Allah فحق كلامه عن السمع sai zancen Allah ya yi ƙaye daga barin ji والتعبير daga barin fassarawa وحفظه shi ne zaburu littattafan nan na Allah da ya saukar ga manzo Allah shi ne alƙur'ani
فلم مدى lamari ne ba na amari ne mara da ya shuɗe amun مستقبلا mustaqbalan kuma mustaqbali ne كان لم يكن kana ya kasance lam yakun wanne yake bai kasance ba يضاعف lam yakun mubarak wa ya rabe shi shi shi zancen na Allah mari ne mubari'i ne amari ne Eh, duk ɗaya ne kowanne daidai da kowanne kuma filin mubari'i ne mustaqbali ne mustaqbalan kana lam yakun mubari'u wahayal ghairi babu yana yin kwaikwayo da wahayin wani wahayin Allah shi kadai ne Mhm.
وهو خبير Ubangiji Allah shi ne masani da yadda yake wa'ayinsa ga manzo Allah.
سلقه خير العرب Wannan wa'ayi mai wannan sifa da muka faɗa fiyayyen larabawa shi ne annabi Muhammadu talakahu ya tafe shi daga Allah.
وهو مبين Shi kuma annabi mai bayyanar da wa'ayin Allah ne ga bayan Allah.
فلا قبة الإسلام Ya gina kuma hasumiya ta musulunci.
وهي قصور ita kuma katangu ne masu ƙarfi babu suna rugujewa فكسر أصناما sai da بسحر Allah ya kakkarya gumaka a fatahu makata ودم ودمنا إلى حزبه ya taro mu zuwa jama'unsa duka muka shigo cikin addinin musulunci جزما yanke وتم السرور Wannan ciki ko a rannan ran fatahu makata ya cika gare mu mu muminai muwahidai duk gumaka 360 manzo Allah ya samu cikin Ka'aba ma kowane gida da gunkinsu kowane gida da Allahnsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gaba ɗaya gumakan ya kakkarya su daga sausawa ta gorarsa da ta dafawa sanda da yau nuwanne ya nuna sai ya faɗi da musulmi sun tuɗe suna haƙe gumaka za su ciccire manzala sallallahu alaihi wasallam da ya dinga duwanne ya nuna sai ya faɗi kyau in ya nuna ɗaya na hannun gabansa can ma sai ya faɗi ja alhaƙu wa zaƙa albaɗa in albaɗa na kana zahuƙa kowanne sai sabai suka zama wanda ya faɗi kawai sai dai su janye su je su fito da shi shi ne cewa kasara a salaman bi fatahin duk gumakan na sai da manzo Allah ya kakkarya su na
فاسم برفع wasu jama'u an keɓance su wato birafin da ɗaukakawa shine suka bi Allah suka yarda da manzo Allah خصه بنيابة ya keɓance su da niyaba ta sa Allah ka samu ne
وآخر مخفوض wasu jama'un kuma an keɓance su ababen kayarwa ne babu daraja gare su وما تدور wancananka ababen yankawa ne su ne wato arna kafirai masu shirka
تعرف فيه الحق ubangiji Allah ya sanu fiye cikin manzo Allah da manzo Allah ka san Allah idan ba dai shi ba ba a san Allah ba
وهو منكر domin shi abin ɓoyewa ne وهو مبتدا الكونين annabi shi ne mafarar kasantattu biyu وهو أخير shi shi aka fara yi saboda hadisin jabiru ko ya tambayi manzo Allah ya ce me Allah ya fara halitta ya ce nura nabiyika ya jabiru mubtadal kauna ne kenan wawa أخير shi ne kuma na ƙarshen annabawa shi ne kuma na farkon su
وأسماؤه على أشخاص إلدتي shehu ya ce sunayen manzala shine alamomin sunayen ‘ya'yana saboda soyayya kuma ma tsarani da ‘ya'yan shehu suna annabi ne kowanne saboda soyayyar annabi ga abdullahi ga ahmad ahmad ahmad sai ka samu ahmadu ba ɗaya ba yasinu yasinu mahi mahi akibu akibu saboda soyayya ne zaka sunayen annabi ne komai ne za a sa ma sunan ka dai muhammadu ko shehu abdulahad sunansa muhammadu abdulahad yawwa saboda san annabi na'am gama ma tarani ko da yaushe ko ka ganni ni farrasulu da ni meru da miri ne na manzo Allah kawai wakilin annabi kenan
fa'ini bihi mawsulu ni kuma da manzon Allah abin sadarwa ne wa hawa isharati shine kuma ishara ta yana taujihi cikin ilman ilmai na ilmai daban-daban a cikin wannan ra'iya za ka ji taujiha ta daban-daban Eh, mun ji taujihan da aka yi a baya da cikin nahawu ko to yanzu ma ya koma yana taujihin a cikin ilimin nahawu ya ce ni mausuli ne abin sadarwa ne babu silati ko wawo isharati kuma shine ishara ta hurufin isharati ya ce duka haza kenan hazihi ko ha'ula'i to ya ce ni manzala shine ishara ta
bihi wa ilayhi da shi ne kuma zuwa gare shi fal mushiru muniru shi ko bai nuna muniru mai haske ne shi ne annabi muhammadu huwa al-fa'il huwa al-fa'il al-marfu shi ne fa'ili mai rufa a annabi muhammadu ke bi dhammi na'ibun an al-hadrat al-aliyati mai rufa mai rufa na'iban mai niyaba kuma a bisa hadara ta allah hadara maɗaukakiya wa huwa jadiru shi ko macancanci ne da haka to ka gani shi na'ibin allah ne abin da ya yi allah ne ya yi kawai wannan shine babbar shine aƙida ta ta alim gaskiya shi na'ibin allah ne wakilin allah ne cikin halittar allah annabi muhammadu kisan shi wuce fa'ilin marfu'u masu nahuri sun san fa'ili sun san rufu'a da yake ja'a zaidun marfu'i kenan halakallahu as-samawati wal arda فاعل مفعول كده نائب عن الخبرة الألياء shi na'ibi ne a bisa halarar Allah da aikinta sai wani ce kai kai kai kai kai kai kai kai shiru da Allah wa hawa jadirun bi zalika shi manzon Allah macancanci ne da haka Eh, in kuma kana cikin masu cewa an zarfafa to mu dai mun zarfafa an da gaba da zarfi ma mun yi kira ne kuma ba ma ji
wa qasama fi'l al-mustafa sai wace haƙiƙa aikin nan na abin zaɓin Allah ya cika wa munafiqun shi mai nasiha ne da halittar Allah wa munafiqun na'am mai shafewa ne nabi li kulli al-anbiya'i duk shafi'un wata shari'a da ta shuɗe shi mai share ta ne domin shi annabi ne ga dukkanin annabawa
kafiru kuma shi ambassador ne na Allah tsakanin Allah da halitta shine shine ambassador wakilin wakilin Allah cikin halitta shine safiri na na Allah
huwa al-hasan manzo Allah shine kyawu الوجه الجميل صفاته kuma fuska mai kyawu ta tabbata gare shi
صفاته لقد خذلت إذا أقرب mai kyakkyawar fuska da kyawu shine sufofinsa don sababin kyan nan nasa ne wato khadalat albuduru sai watanni suka ji kunya in za a ɗaha yayin da ɗaha izo saboda ƙarfin haskensa
وهمته himmarsa kuma ta ɓangaren himma تزيده duhura tana wulaƙantar da zamuna don tsananin ƙarfin himma ba mai himma irin ta shi annabi shi ne ma himma in dai himma ce ka san ba wanda ya kai zamani tun da yanzu ba za ka taɓa cewa yanzu karfe goma ta makara dare ya yi bacci bai zo ba an taɓa jin haka kowa ce yau asuba ba ta zo ba saboda ta makara sai dai kai ka makara to shi manzo Allah himmarsa ya fi zamani kalli da yadda lokaci yake tafiya ti ba dakatawa ba to manzo Allah himmarsa ta wulakantar da himmar zamani da lokaci da yake tahowa wa himmatu tuzuru dukhura na kakkafu tafinsa kuma wajen baiwa Sajidu makaha katna da ha buhu.
wato tugiru buhuru ko muna tana kafewa tana bushewa mata haka tana da ko da yaushe ta yi kwaikwayon baiwar tafin hannun maza Allah sai ta bushe ta kafe ba komai kuma sa ta barin ɗan koyi tana fara koyin babu hannun annabi ko tana ta ci gaba da baiwa na'am وقد وقد شغل الهادي جمال إلهه hakika kyawu na ubangijinsa da jamalar Allah da girmansa shine ya shagalar da mai shiryatar da bayi annabi Muhammadu لا يهمه طول الزمان حضوره sai hudurin Allah da kankan da kai ga Allah ya lulumce shi tsawon zamani kullum yana cikin huduri da Allah فإنسانه shehu ya shekara kyautayinsa والحسن فيه تناقض husnu da kyau kuma a cikin manzon Allah kyautayi kirki da hali mai kyau da baiwa don girman wannan da kirkin da kyautayi to da kuma husnu kyau irin kyan annabi to da kyan da kyautayin sun yi jayayya wannan ya ce na husnu ya ce na fi ihsanu ihsanu ya ce na fi sun yi jayayya ka san dai wajen baiwa annabi ba ishi shi ne ma ainihin baiwa duk wani abin da kake ji labari ka gani ko ko ko ka ji ko baka ji ba ka ji a ruwaya ko baka ji ba ko ka to duk wani abu mai kyau na hali na manzon Allah ne amana gaskiya tawaru'u taimakon bayan Allah baiwa kullum ladabi girmama halittar Allah ɗaukan kai ba komai ba ƙin duniya komai da ka sani ka tafi daga nan ba su da adadi kai ta faɗa hannun fashin kai fita annabi ya shige na in ka ce in ka sa mazala sallallahu alaihi wasallama wajen baiwa dan ladabi ko dan yaro annabi baya ba wa abu sai dai dama ina girmamawa amma idan ya fara baiwa annabi in yi miko maka da dama ƙagara yake ka karɓa sai ya kuma kwasowa ya kuma baka hagu da dama sai a wajen baiwa shi ne malam mu shauce wa salli ya rabbana wa salli mana ala mudal adaya biyun na huwai sir hagu da dama yake baiwa duniya kuma da kansa yake cewa wato ni ina ni ina duniya iyakacin alaƙata da duniya kamar mai mahayi ne yana tafiya rana ta yi ya gaji ya ga wata bishiya ya ɗan tsuguna a kan dokinsa ya huta ya tashi ya shige duniya kenan zo yar inuwa ce ka tsuguna ka tashi ka shige tsakanina da duniya kenan illa karakin ista zallata ta shagaratin sun maraha ko tarakaha haka manzo Allah ya ce tsakanina da duniya ke shi sa almajiransa na kusa da shi irin sai na Ali karramallahu wajen wasu kada za ka samu su ma su sun san duniya suna kinta suna gudunta wata rana sai na Ali ya ce ya duniya gobi gairi fa nake jifatun qadira duniya da yake rudu wani na ba dai ni ba na gane ki na fahimci ke mushe ce mai wari mai ɗoyi ba abin da zan dake kuma ka dubi gudun duniya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi rabon hadiya da aka kawo annabi fa ko taba kuɗi ba ne sai dai ranna ya nishadi sai ya kama ya taba ya ce oh oh duniya dukiya kuɗi kenan wakilan rabar sai da usman sai na anas dan maliku sai su ta rabawa wannan annabi ya nishadi ya ɗiba yana rabo iba wannan iba wannan shine aka yi wannan na zul huwai sanata ɗin nan ko wanne ya zama da baka kaddara to lokacin da aka zo aka kawo dukiya manzo Allah ya ce duk a rarraba aka raba kowa aka ce ga Anas dirhami biyu ne na Anas a ajiye masa shi kuma dan cikin gidan annabi ne gashi nan baya nan an aike shi ya tafi har yamma bai dawo ba sai aka bar a aika cikin gida a ajiye wa anas da aka kai wa sai da aisha a shekara bakwai da hijira da aka kai wa sai da aisha sai ta karba sai ta sa alkokin ɗakinta ta ajiye anas bai shigo ba har dare hamman zala sallallahu alaihi wasallama ya shigo ɗakin sai da aisha daga anan zai kwana da ya shigo ɗakin sai ya kasa barci ya kasa tsayawa ya ibada ya ji ba daɗi annabi bai butsu ba duk ya shiga cikin yamutsi da rashin jin daɗi sai da aisha ta damu ka gani ka ji matan kirki mai gidan dama ya zo wurin kwananta ya nutsu ya ji daɗi shi ne farin cikinta saboda haka sai ta ce ya rasulullahi me ke faruwa ne ita shi bai sani menene ta damu annabi kuma ya kasa nutsuwa ta ce to ki duba me a ɗakin ne ɗakin matan an ta muje ba komai ba tayi ba filasama babu furi babu du Allah zalla sai ce ta duba ta ce ba komai a ɗakin na rasulullah banda dirhamancan guda biyu da aka bayar na ana ta ajiye masa sai ce suna nan ciki ce to fita da su ma shi ne ta maza ta kwasa ta fita da su can waje ta je ta watsar da su kafin ta dawo ya yi bacci saboda duniya da gudunta ashe kuɗi ne a ɗakin annabi ya kasa bacci ina muke mu masu koyi da yanzu za a baka dala dubu ɗari a gidanka ɗakin da ka ajiye can za ka koma ba hankali ka da kasance a can ba ba za mu iya ba na annaba amma mu kwatanta kar ka bari duniya ta ja ka to ihsanin annabi kenan amma wajen kyawu kuma da yace wal husn fi tanaza'a to kyawun yace na fi ihsanin ihsanin yace kai kyau na fi ka to shi insanul kamili mai kyakkyawa ne tsirarsa da siffarsa daban take Allah ya kyautata shi Allah bai tubai da abu mai kyau kamar manzon Allah ko ta ina ka bullo wa annabi ya gamsar ya isa kamili ne a cikin kyan babban kai ne da shi kuma kar ka ɗauka an ce babban kai ka ɗauka wani ringuje ce a'a shi ne kan nan ba za ka gan shi ka ce ya yi karami ba ba za kuma ka ce wannan kan ya yi girma ba a'a shi ne madaidaicin kai wanda yake babba ba kankane ba ba rungujeje ba sannan kuma tsakiyar kansa babu loko da ɗan tudu aka tukullu ba ake cewa nan tukullu don kan annabi kyawa kuma gashin yadda Allah ya zuba gashin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne inda yake kamar kace ɗauka aka yi aka ɗaɗɗora ɗaya bayan ɗaya a jere ga haske gashin ga ƙyalli gashin annabi ya isa gashin kuma za ka gane annabi ya fi kowa gashin ma'aiki ka ga gashi guda ɗaya ko in ka same shi ka ajiye shi kadai karuwa yake karuwa yake ba kun gani ba muna da shi gashin da kansa yake yin tsawo yana ƙara kauri yana ƙyalli kullum gashin annabi haka yake sannan kuma gashinsa a tsefe yake tsifa ta Allah kuma haka yake shimfiɗowa ya kwanto har ya rufe dokin wuyansa gashin har ma wani lokacin ba za a ga wuyan annabi ba sai da in ya kama gashi ne nan da shi ko ya nan da shi ko in ya sujada ya baje goshi kuma mai faɗi kuma karka zaci goshi mai faɗi fankace ce a'a madaidaici kuma karka da an ce madaidaici ka zaci ɗan dogo mai tsokakke a'a madaidaici mai faɗi mai goshi mai haske sannan babu komai a goshin na inda ya zubo ya taho ba inda aka yi wani tsayuwa sai wajen gira ita kuma girar haka take baki su ɗan gashi kuma inna ka san nu'ara bai kama da girarka da ta zama kamar raba a'a nu'ara nu'ara irin ta cikakken alaran ma masanin rubutu haka Allah ya shimfiɗo ta ta gewayo ta wajen idan haka kuma gashin girar nan ya yi baje a nan ya yi wani kyau amma bai haɗe da wannan girar da wannan ba haka yake kuma daga dan ne hanci ya fito tsakanin nan alakankanin idanuwa kai idan muka ce siffantawa za mu sai mun kai asuba ba mu zo baki ba Allah zai tsara annabi kuma kuma kamala da take ciki a kyan manzon Allah wani abu da zai ɓace jiki in ya samu manzon Allah sai ya ƙara kyau yanzu ga gana zaune lafiya da za a samu a ɗauko wani dutse a fasa wa mutum baki ko hanci ko a fasa leɓe ko haɓa jini ya kwarara sai fuskar ka ta canja kuma canjin da za ta yi demotion ne ba wa idan kuma kuka ya kama ka yanzu ka fara kuka hancin ka na zub da ruwan majina idan ka na hawaye ka san dai za ka canja ko to shi ma yake sabanin haka ne duk wani abin da yake canja fuska ta saba ta zama ba yadda take ba idan ta samu maza Allah promotion ne ƙara kyau yake dama shi tauraron maza Allah kullum na numuni ne sama ne kullum annabi a cikin promotion yake idan annabi ya kuka kamar yadda aka zo kukansa da aka yi aka yi musulana na sayyidina na hamza zo ya yi kuka ya yi kuka aka je ko kuma dutse a majaujawa ya fasa masa goshi ya fasa masa laffa ya fasa haɓanan ya tsage a gori ya ɓangashe sai annabi ya ƙara kyau ya fi kafin a fasa sai ya fi kafin fuskar terauni sai fuskar tasa ta fi kyau kafin teraunin domin mai kamili ne kuma shi ɗaukakarsa farmoshin ne kullum babu dumoshin tare da manzon Allah sai ya daɗa kyau shi ne ake ce masa al'insanul kamil kuma idan kuma ka san a ƙa'ida idan babba haƙorinsa ya balle ko ya cire yana dawowa to na mariki wancan kuma yana nan ana ta alfahari da shi yana fara haske yana kyalli dama haƙorin ba irin namu ba ne zai yanzu kai wani ya hararo kar ka hararo haƙorin annabi ka ɗauka irin namu ne fari irin farin alli a'a shi ya ƙorinsa ba irin namu ba ne shi ya ƙorin annabi kamar gilas ne gilas ɗin mota kaga ai ta tastas yake kada ana hango gaba ko amma zai za a ce ai wa mota gilas irin kala haƙorin mu za a iya tukawa ba za a ga kobe ba to haƙorin annabi gilas gilas ne idan ya datse haƙorinsa ya rufe haka har makogoransa ana hango saboda kyau kuma tsari ne kuma idan yi magana haske ne yake fita wal wal wal ta tsakankanin haƙorin kuma fitar haske mai kyau mai ban sha'awa ba mai tsoratarwa ba kuma ba koren haske ba ba jan haske ba a farin haske kalfari kal haka haka yake fita koyaushe kuma ga ƙamshi saboda haka manzo Allah kenan Allah Allah ya kara masa Allah ya kara mana sa to da kyau da kyautayi ne suke jayayya mu kowanne ya kai na'am wa subhana man ma sha alaihi qadir sarki ya tabbata ga ubangiji Allah wannan da mai iko ne a bisa dukkanin abin da ya so shine ya kyautata manzo Allah kuma ya kawata shi da dabi'o'i haka ترى كل مفعول بفعل محمد وهل وتمييز إليه يشير أضيف إليه كل ناف مؤكدا زمام وعطف والأمن مشير أخاطبه بالمدح وبطيبة وشد السياق والدموع غزير أخاطبه بالمدح ليلي مسرة إليه مصيري والفؤاد قرير أخاطبه بالمدح ليلي بكونه وقد نام دراشي وصد صدور أخاطبه شوقا وودا ولوعة ألوذ إليه والسماء تمور أداوره بالخلد دارا مقربا يؤمنني واليوم ثم أصير وحاوره بالشعر والقلم الذي يكون حجابي والبحر تفور إلى كل مهلوك أنت مواهبا وحذا بين مذنب وحفير ولكنه جار محب وحادم بفضلك هو بالعطاء جدير وليس يبالي من سواك أمادر أم البرش من يعود كلا وفقير فسيان عندي ذاني لم أرد غيره منال حبيبي يستمر يجير فجود رسول الله أحمد سيدي إذا ظن أزواج الأنام كثير فمن جوده الكونان والعالم الذي تقاصد حس أن هو وكبير فأمر تعالى عن حصول عن قبور وخاطر وسبحان من عز لديه بشير أرى كل شيء ما خلا الله باطلا وما النصر إلا منه ونصير وإن حبيب الله ذا نذير سفير إله ترى كل مقولي بذكر محمد kana ganin dukkanin abun aikatawa ta da nake yi da fi'ilin muhammadin da aikin annabi muhammadu ne وحالي وتمييزي kaji kyautauji zuwa da ilimin nahu mafa'uli ko mafa'ulin bihi da fi'ili muhammadin wa hali halina وتمييزي da tamyizi na yushiru yana mai nuni ilaihi zuwa manzo Allah akwai taudihi zuwa babul hali da kuma babul tamyizi أضيف إليه كل نعت ina jingina dukkanin sifa mai kyau zuwa manzo Allah موكلا زمامي ina mai ƙarfafa alƙawari na na soyayya zuwa gare shi وعطفي da kuma raƙuwa ta zuwa manzo Allah والأمين مجير amintaccen Allah annan Muhammadu mai taimako ne gare ni a wannan a wannan baitin akwai taujihi zuwa babul irafati da yace ubifu ilayhi kullun na'ati akwai taujihi zuwa babul na'ati na masu nahawu wa kidan akwai taujihi zuwa babul taukidi wa dafi akwai taujihi zuwa babul adafi wanda bin Muhammadu
أخاطبه بالمدح ina mai magana da zance da manzon Allah da yabo وهو بطيبة shi ko manzo yana ɗaya ba madina وشد احتياجي wato shaƙoƙi na wata tsananta والدموع غزير hawaye kuma masu yawa ne daga kudu ko kaina suna ta kwarara saboda tsananin shauƙi na annabi muhammadu أخالفه بالمدح ليلي مسرة ina hira da magana da shi dare na uhadibuhu ina mai magana da manzo Allah laili dare na kuwa مسرة majiya daɗi na da farin ciki na kenan saboda kawai zan tsaya cikin yaban manzo Allah إليه مسيري tafiya na izuwa manzo Allah take والفؤاد كرير zuciya na kuma ya zama mai daɗi mai sanyi yana mai sanyaya da ainihin hira da yabo na ga manzo Allah أخالفه بالمدح shehu ya ce ina mai magana da hira da manzon Allah da yabo ليلي بكولة dare na kuwa ina kaula amma ina ta magana da manzo Allah da yabo وقلنا مداراتي hakika makota na duk sun yi bacci وصد صدور sun tattoshe an kukkulle kofofi kowace kofa an kulle an tattoshe duk inda ka leƙa an kulle duk inda ko ina ne kaɗai nake ina ido na biyu ina ta yawan maza Allah أخالفه شوقا tunda ka ji an ce su da su gudu ka san dare ya yi ina magana da manzon Allah halin kasancewa ta ina mai shauƙi gare shi وودا da kuma ƙwanƙona na rai na soyayya ولو أتى da raɗaɗi dai na zuciya na san manzon Allah أنوز إليه ina mai fakewa zuwa manzon Allah والسماء تمور ina fashe da shi tun yau har zuwa ranar da sama take kyakkecewa take faɗowa yau mace muru sama wa maura alƙiyama kenan muna riƙe da annabi muna fashe da shi muna tare da shi tun daga nan har wannan ranar
أداوره بالخلد Allah ka bar mu da annabi ina bakotaka da manzon Allah aljannatul khuldi ta dawama دارا مقربا kusanci makotaka ba ina abun kusantarwa gare shi muna tare يؤمنني yana amintar da ni dukkanin matsaloli alkiyama واليوم ثم أسير wannan yanin kuwa alkiyama cananka kai mai wahala ne amma ma'aikin Allah yana amintar da ni أهاوره بالشعر ina hira da magana da manzon Allah bi shi'ir da waƙa
والقلم الذي يكون حجابي da alƙalami wanda nake rubutun waƙar da shi da yake kasancewa hijabi na والسعير كفور wuta kuma ta soyayya a zuciya na tana ta bula tana ta ruruwa إلى كل محروف عملت مواهبا ya rasulallahi ka bayar da baye-baye zuwa dukkanin ababen halitta
وهذا Dole ne kowa da kowa annabi ya bashi waye mai bayarwa ya bayar annabta ka ba da mawahimin baye-baye ila kulli mahalokin kullu kulliya ce ko ka sani ko baka sani ba ko ka yarda ko baka yarda ba ko ka ce shirka ne amma menene dai bai waje daga annabi ne kuma ya ba kowa in dai Allah ne ya halice ka to kana karɓar baiwa daga mazala na'am
وها- إلى كل وهذا عبيد wannan kuma ga shi nan bawa ne naka مسلم mai zunubi kwaso ka daɗa bashi shi ne kuma wulaƙantacce duka tawaro ne na ولكنه دار sai dai cewa shi wannan bawan jarun makoci ne naka محب masoyi ne gare ka وخادم kuma hadimanka ne
بفضلك ها هو بالأداء جدير a faɗa kika bihu shi'in ya da dirin macancanci ne bil ada'i da samun baiwa na ka kwaso ka bashi ya bashi goma ya ba mu bifaralika da albarkacin faralaka
وليس يبالي من سواك babu inyas yana kula da waninka أمادر أم البرمكي maridu ne shine shine mm, shugaban marowata Z- zambali amil barmaki ko barmaki ne shugaban masu baiwa a lokacinsa أو ذو جنى ko ma abocin wadata ne mutum وفقير ko ko shi ne shugaban talakawan duniya ni duk ba ruwana da su baiwa ka ta ishe ni idan mutum marowaci ne ya kai zumbuli ai an san ana faɗar wani mutum sunansa zumbuli ko Eh, uban marowata to mu da muka yi ta bincike wai waye zumbuli ne ne kuma aka ce kai abu jahali ne kawai don ka nisanci kusanci da irinsa abu jahali abu jahali shine shugaban marowata Eh, an ce isa da muka ta bayarwa ko ai wani ai kowa sa akwai shekara da aka samu aka yi aka samu matsaloli na yunwa a maka shi ne sai wani yaro ya zo gidan abuja ne dama yasa ɗaya ce sai mana yara ake ba mai kayan nan sai gashi kuma ba sa son shugaba suna hasara gidan abuja da ba ma a kai ko kusa da gidan da zancen manzo Allah sai yaro waje gidan yana bara kuma duk wanda zai bara tun daga farkon musulunci har zuwa yau an gobe sai ka hada da ma'aiki za ka samu ko wajen Allah za ka roƙa ko wajen bayinsa sai ka ce dan annabi ko kissa cikin kissa wata rana za mu je ƙauye mun je tasha mun shiga mota muna jiran mota ta cika a tashi wani almajiri ya dinga gewaye motar nan yana bayan allah a taimaka min don girman zatin allah bayan allah ku dube ni ku taimaka banda abin da tsitin da koda allah don kadura don irada don waye don waye ni da fato muna mota ce kaji wani wahalalle zo zo almajiri sai ka ce a baka dan manzan Allah ka canja bara canja dan canja sai shiru ya kiro sai cari bayan Allah na motar nan a taimaki almajiri dan darajar manzan Allah duk motar nan kowa ta yi dinga zurowa gani annabi kenan haka Allah ya yi shi shi fa ba Allah ya fi ba bawan Allah ne banda Allah ba wanda yake sama da shi amma ana cewa shi sai ka ji kuma ya daidai to shi ne sai mai neman abinci ya zo gidan Abuja ya yi magiya ya ce a taimaka a bashi don annabi Muhammadu mai ce tambayi a nan gidan kowa ya shi sai yarsa ita kaɗai ɗin nan sai ta ji abin sai ya shige ta sai ta ce almajiri zo ni kam saboda muhammadu mai ceton bayan nan da ka faɗa sai ta ɗago abinci ta zuba masa a kwano ta kuma zuba mata ce ka tafi ka ce gidan nan da iyayenta mata aka yi duru aka shuru ya tafi ya fito yana fitowa bakin wajen da yake lungu ne haka yana fitowa ƙarshen lungu sai suka haɗu da momo ya haɗu da zumbuli abuja ya to ƙururin ƙururin yana kauraye hanya kai yaro na aka baka wannan abinci ya ce wani gida ne a nan mu je ka nuna gida ina zuwa sai kai shi sai nuna masa gidansa ne a nan ciki ne aka waka sai ce maje ba ma zancen saboda annaba aka ba shi ba a dan ne isa aka yi baiwa a nan gidan kun san nan gidan ba a baiwa aka itara mutan gidan ga yaro aka ce duk su zo wane ne ya zuba masa abinci a nan gidan aka yi shiru to da ka an san yarsa yan gata ita kenan sai ta ce baba ni ce na bashi wata kalma ya faɗa ta bige ni ce dan annabi mai ceton bayi muhammadu ni kuma na ba zai shine na zuba masa abincin nan sai ce kin yi kuskure kin san a gidan nan ba a kyauta kika yi sai na kola dabtar da ke kai almajiri kawo kawo abincin ya karɓa ya juye wanke kwanon ya zaure da shi kwanon ya bushe don kan ma ya fita da ganshin ruwan gidan sannan sai ce da shi to ga kwanon amma tsakaninmu da kai Allah ya saboda ya karɓi abinci gida sai ce ta zo ina hannun da kika zuba masa sai ta nuna hannunta na dama ta ce da hannuna na kuma na rike kwana sai ya datse hannun nan ya datse wannan sai ya ɗauki hannun ya jefa bayan gida ya ɗauke ta ita ma ya jefa ya ce ki je can wata ki dora ki ana haka sai ga ta tage wayo hannun ta hada a gyare da saboda mu ga Allah to kaga abin da nake so a gado wannan hikaya ba ta da asali a ruwaya ko a wani littafi amma muna yara da tijan tsofaffi suna ba mu labari amma tun da akwai girman annaba a ciki da darajarsa mu wannan ingantacciya ce a duk abin da kai an girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da mutunci da mutunta shi da faɗin darajarsa ko ruwaya ba ta tabbatar da shi ba yadda da shi duk abin da za a girmama annabi halali ne a ingantar da shi a tabbatar da shi saboda haka to shehu ya ce ko da marowaci ya kai wannan yawwa ko barmaki ne mai barwa wajen haruna rashid ne wani mutum ne shi kuma wato yake yin baiwa baiwarsa tana gigitar da halittar Allah yana da fatake basarake ne duk duniya yawo ake ake kawo dukiya kawai kudinsa ne duk inda ka gani a inda yake kudade ne a jibge kuma kowace kofa akwai inda yake zama da wakilansa baiwa ake yi 24 hours ba a dakatawa shi ne don ko bacci ba zai ɗauke sai dai a cikin dukiya yana ba mutane bacci ɓarawo saboda baiwa shi ne wata rana aka samu aka rufe shi aka ce don ya ɗan huta shi ne da ya kwanta aka huta har ya barka haka yake ina ta bayarwa saboda tsananin baiwa ba wanda zai zo ya ce bai samu ba shi ne shehu ya ce to ko mutum dan baiwa shi wannan ne ba ruwana da baiwarsa ta manzon Allah ta ishe arzujin ko ma abocin wadata ne wafaƙi ko talaka ne ni duk ba ruwana da su annabi ya isa to haka abin yake har gobe har jiba har gaban jiba da gata in dai ka yarda baiwa daga annabi ta isa to babu abin da zai same ka ba yadda za a ganka da talauci saboda baiwa annabi mai isuwa ce ga bayan Allah duka Allah ta daɗa ba mu na wasiyani indeed za wancanan ga guda biyu ni a wuri na ɗaya ne da maridu da barmaki da faƙiru da ganiyu lam arju ghayra babu ina ƙaunar baiwar waninsa ta addabi ta ishe ni malal habibi baye-baye na masoyina annabi muhammadu samiru yuju yana shuɗewa yana ci gaba yana ƙaruwa kuma yana kewayowa ya samiru ya kula kai addu'a ka roƙi Allah ki ba mu arziki zartacce mai gewayawa zarcewa arziki daban gewayawarsa daban ban ba da wani laƙani shi ya samiru yana miƙewa kullum ba yankewa ita zuwa to ya duru ya dinga gewayowa yana rubus yana gewayowa kan yaya da jikoki ko bayan ba nan Allah kai ta jika su bayan bayan baya kada a ce wai baiwa zahiran baɗina baha'an ko kabulan kawai ya duru kan shehu ko ba ga ci tana ta da duru ba mata wazanin wai a da'irar shehu ko mu yan uwa aqida mu mun yarda annabi yana bayarwa dan halarar Allah da abin da Allah ya tare da yana hannun manzon Allah innama ana qasim wallahu huwa yudi shi Allah ne mai bayarwa amma annabi ne mai rabo shi yake mun mai kawo kowa a ce baya bayarwa muna gode Allah na fazudu rasulillahi shehu ya ce kaga bai wannan ta manzala Ahmada.
mai suna ahmadu لهن أزواج الأنام كثير kasiru mai yawa ce yayin da masu baiwa na talikai suka yi rowa shi ko sannan baiwarsa take ƙara burin ƙasa ومن دونه الكونان daga baiwarsa ne kasantattu guda biyu والعالم الذي تكاثر
da kuma alamomi da ta- hissu gani na guru-guru ta ƙasara ta taƙaita daga barin ganin ta Amru.
daga barin sa وهو كبير shi ko babba ne sallallahu alaihi wa sallama wannan baiwa akwai alamun duniya da lahira su ne kauna ne akwai awalimu awalimu awalimu masu yawa daban-daban kuma duniya da lahira su ne ƙanana ƙaramin alamu wanda suke ƙanƙanana manya-manyan alamomin Allah ya san inda suke to annabi bai wasu duk ta gama da can a nan nan wai kuma yar autar ake hayaki na'am فأمر تعالى عن خطور
lamari na baiwar manzon Allah ta'ala ya girmama an hudurin daga barin tunani da وخاطرين kuma wato tunanin nan na mai tunani na ra- na rayawa وسبحان من عبد لديه بشير yace sarki ya tabbata ga ubangiji Allah wannan da bawa yake mai bishara da gare shi shine annabi Muhammadu ترى كل شيء ما خلى الله باطلا sai ya ce ni ina ganin wani abu ko kowane abu ne ba Allah ba ɓatacce ne وما النصر إلا منه babu nasara da samun taimako sai daga وهو Allah النصير Ubangiji Allah shine mai taimako wa man nasaru illa min indillahi al-azim na'am وإن حبيب الله hakika masoyin Allah annabi Muhammadu Aha.
mai suna da مجيبه abokin gana wa sirrin Allah حبيب إله الخلق shi ne tsarkakakken nan na ubangijin halitta وهو وزير kuma shi ne wazirin Allah sallallahu alaihi wasallama